الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاه وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يوم الخميس 25 ga watan Juma'a al-Ula hijira ta dubu da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya dace da talatin da ɗaya ga watan sha biyu miladiya tana da dubu biyu da ishirin da ɗaya za mu shiga darasin fiƙihu na mazhabin malikiya a littafin muktasar fali haka ne ba muna babi na jihad ko a wani gaba za mu tashi wani musulmin wani tafi ne nan ne kuna wannan bangaren ne aha ya ce wani musulmin auzumin akadu ma wahabuhu bidarihim majjanan muna magana akan dukiyan ganima ko dukiyan ganima ne bayan an ciwo ganima sai aka ga akwai wani kayan musulmi a ciki to duk hukunce-hukuncen mafi yawa akan wannan muka ɗauro to yau kuma wani musulmi ne ko kafirin amana ya je garin kafirai sai suka ba shi kyautan wani abu wanda wannan abun asalin shi na wani musulmi ne ko na wani kafirin amana ne shi za mu yi magana yau to gashi sun ba shi mota kyauta a garin su ya zo da motan a matsayin shi na musulmi ko matsayin shi na kafirin amana ya je garin kafirai harbiye wanda muke yaki da su inda yanzu ba lokacin yaki bane wani dalili ya kai su tunda dama su ma suna iya neman alhurma mu bar su shigo su harka mu ma muna iya neman alhurma su bar mu shiga mu harka kuma a harka din nan zaka iya mu'amala da mutum kyauta da komai ya shiga tsakaninku to ya je sun bashi kyauta a matsayin shi na musulmi ko kafirin amana na nan da suka ba shi kyautan ya ɗauko ya zo da shi yana zuwa muka ce la ai na ka samu motar ne yace ai na je gari kaza ne aka ban kyauta sai a ce ai motar alhaji wani ne lokacin da suka kawo mana hari ne suka kwata suka tafi da shi shi wannan mai motar na asali in ma ya zama musulmi ko shi ma kafirin amana to shine yace wani musulmin أو ذمين أخذ ما وهبوه bidarihim majjanan ko musulmi ko kafirin amana yana da daman akudu ya karbi ma abin da wahabuhu su kafirai din suka ba wa musulmi ko kafirin amana majjanan in ya zo karba ya karba kyauta ba tare da ya biya ko kobo ba mun gane musulmi ne ya je garin kafiran da sun zo sun ci sun ci ganima anan sun tafi sai suka ba shi wani kyauta yana zuwa sai muka gane wannan motar na malam ibrahim ne a 2010 aka kwace aka yi jeji da shi ya ce to aini mun je mun yi kasuwa ce ta yi daɗi aka bani kyauta ya mu ce ba shi motarsa ai dama kafiri ba zai taɓa yi waye mallaki abin musulmi mallaka mutulaki ba kawai sun zo sun kwata ne kafin mu samu dama mu kwato yanzu Allah ya kwato ba shi wannan matsayinka na musulmi da ka karɓo abin musulmi ko kai musulmi aka bawa ashe da ka zo kayan nan na wani kafirin amana ne to dole ka bashi kayan shi ko kuma kafirin amana suka bawa da ya zo sai muka gane kayan musulmi ne dole ya bashi ko kuma kafirin amana ne suka bashi abu kyauta da ya zo muka gane kayan nan na wani kafirin amana ne dole ya bashi wato abun hudu ne imma musulmi a bashi kayan kafirin amana ko musulmi a bashi kayan musulmi ko kafirin amana a bashi kayan musulmi ko kafirin amana a bashi kayan kafirin amana kowanne zai bashi kayan shi majjana mun gane wannan zancen ba tamlik yawa wani musulmin aw zimmiyin akhdhu ma wahabuhu bidarihim a can garin su suka bashi ya karba a karba shi wannan musulmin ko kafirin amana ya karbi kayan na hannun musulmi ko kafirin amana majjanan kyauta mun gane wannan kaga abin da yasa yace bidarihim ai bidarin harbi amma yau da a ce bayan sun ci musulmi da yaƙi sun je sun raba ganima sai wani daga cikin su ya musulunta ya tattaro abin da ya mallaka ya zo da shi garin musulmi a cikin abin da ya mallaka akwai kayan musulmi shi kenan ya tafi al-islamu yujibu wa qablahu lokacin da ya mallaka din lokacin ba yana wasu yanzu ya musulunta ba wani zancen tuna baya shikenan wata alajiwa muke ita din ce amma yanzu ba tashi wace an wuce gun kwarai kuwa ko kuma ya zo ya nemi zaman amana muka bashi amana bayan ya zama kafirin amana sai ya zo da kayan musulmi shi ma ba za a kwace ba sai in a lokacin yana harbi ne aka samu kayan musulmi ya ba wani kyauta to wannan dole zai ba wa mai kaya majanin kyauta mun gane wannan to wabi iwabin idan kuma saye yayi shi wanda ya je garin kafirai din kayan musulmi ne amma siyowa yayi to shi ma za a ba wa mai kaya amma bihi ai bil iwabi kuɗin da ya siyan aka ce la wannan ai mota alajo ai na ka siyo ya ce a gari kaza muka ce ai dama garin su suka zo suka ci mutane da yaki suka kwashi kayan mutane suka tafi ya ce to amma ba ni saye na yi ga sheduna nawa ka siya dubu ɗari biyar sai a ce alajiya ina son mota ta ba shi dubu ɗari biyar ya baka kayanka tunda siye ya yi ba zai asara ba za a miyar mar da kuɗin shi amma dole a ba wa mai kaya kayan shi eh ba ikala ba ne ba ikala an aka ce ikala tsakanin ka da wanda ya siyar ma ne wannan ba ikala ba ne ɓata ciniki ne cinikin da aka yi din ai ai kafin ciniki ya tabbata sai mutum ya siyar da mallakan shi shi ko wannan kafirin ai ba mallakan sa bane ya siyar saboda haka yanzu ciniki ya tashi tunda ciniki ya tashi kai ma siyowa kai da a ce wanda kuka yi cinikin yana nan dole za a fi zai miyar ma da kuɗin ka tunda baya nan to shi ne abin yana so ya miyar ma da kuɗi kayan shi da hannun shi mun gane shi ne wabin iwabi iwabin bihi in lam yuba ya ce amma duk wannan maganan ba muna yin in lam yuba idan ba a siyar da abin ba amma kayan da aka ba shi kyautan ko kayan da ya siyo din ba a gane na wani bane sai da shi ma ya siyar bayan ya siyar sai aka gano ai motar nan da wani ya zo da ita ta wane ce a ruga ana zuwa ya ce a yi a dama motar tana kasuwa na sai da ita to yanzu shi kenan fa bi ciniki zai zarto tun da ya siyar ba za a ja rusa wancan cinikin ba tun da in ka lura nashin abin da yasa za a tayar kafirin bai mallaki abin ba amma yanzu shi siyar wanda ya yi ai da shugaba lokacin da ya siyar din shi yana itikadin kayan sai siyar saboda haka ba za a tada wannan cinikin ba bi ciniki zai zarto sai dai kuma abu na biyu wani malikihi as-saman ba mun ce ciniki zai zartu ba yanzu ciniki ya zartu da da bai siyar ba za a kwaci motar ka baka to amma yanzu alhaji sai ka yakuri ya siyar nawa ya siyar miliyan ɗaya sai a ce ɗauko miliyan ɗayan ya baka dama ya kuɗin motar ka ne da motar tana nan za a baka tun da ya siyar to wani malikihi a saman yanzu mai ainihin abin sai a ɗauki kuɗin da aka siyar ɗin a bashi ba daman rusa cinikin amma wannan kuɗin da aka siyar ɗin dole a baka kuɗin ka mun gane wannan awi za'idu ko kuma in ba ku manta ba mun ce in siyowa ya yi ba za a baka ba sai ka miyar mar da kuɗin shi ko to yanzu ga ya siyo motar ne a garin kafirai ya zo da shi motar ka ne amma kan a gane ya siyar shi ma kuma siyowa ya yi to yanzu da ya siyar din nan zamu ce nawa ya siyo kuma nawa ya siyar tunda da tana nan za mu ce miliyan ɗaya ne ba shi miliyan ɗaya ka karɓi motar ka to yanzu da ya siyo miliyan ɗaya nan kan ajiya riga ya siyar ba mun ce ya siyar ciniki ya zartu ba sai mu ce to nawa ya siyar sai aka ce miliyan biyu ya siyar sai a ce to ya miyar ma da miliyan ɗaya na riba kun gane zancen kaddar da mota tana nan a miliyan ɗaya siyo zai baka motar ka to yanzu ya sai da motar miliyan biyu ya ci riba miliyan ɗaya to yanzu miliyan ɗayan shi zai ɗauka miliyan ɗayan ka sai ya baka mun gane shine yace wali rabbihi azza'idu ko awi za'idu ai limaliki a saman awi za'id tun da ka lura da lokacin da ya zo bai siyar ba ai miliyan ɗaya siyo ko to yanzu ka miyar mar da miliyan ɗaya ga motar ka tun da ga motar ka mai siyan ya zo ai miliyan biyun zai siya kaga miliyan biyun nan naka ne to yanzu tun da ya siyar miliyan biyu sai baka miliyan ɗaya ne tun da in ka bashi miliyan ɗaya ka siyar miliyan biyu ka cire miliyan ɗaya ka dama wannan miliyan ɗaya naka ne saboda haka in ma shi ya siyar to wannan riban dole biyar ma da kayan ka ina jin wabi
ne ya riga ya shiga hannun wancan wanda ya saya ya shiga ai ubanci cinikin ba mu tada ciniki ba ba yanzu misali misali motar ka ce wani kaburi ya kwata ya shiga jeji da shi ya tafi garin su a matsayin ganima ana nan ana nan ana nan alamin sai ya je garin su kaburin ya ga irin motan shi bai ma san naka bane sai ya siya miliyan ɗaya sai ya zo da motar garin nan a matsayin shi shi musulmi ya siyo kayan musulmi yana zuwa da motar muka ce la wannan ai motar malami ai na ka samu yace gari kaza muka ce ai dama lokaci kaza suka zo suka ci mu da ganima ya aka yi kace miliyan ɗaya ka siya ga shedinka to yanzu me ya hukunci in kana bukata miyar mar da miliyan ɗayan shi sai mota ya zama naka dama motar ka ne ka fanshi motar ka da miliyan ɗaya wannan matakin farko kenan sai muka ce to in dama shi ne siye ya siyar ne da ya siyo miliyan ɗayan nan kan a gane naka ne ya siyar to tun da ya siyar ciniki ya tabbata tun da ciniki ya tabbata za mu ce to shi kenan nawa ya siyar sai aka ce miliyan biyu ya siyar riban nawa ya ci riban miliyan ɗaya da bai siyar ba an baka motan ka zai ci wannan riban kai za ka ci saboda haka yanzu wannan riban sai ya ɗauko ya baka ya za ya ci wanda ya siyar ya ba mai aini motar miliyan ɗin shi ɗaya wannan ribar wanda ko da ba siyar ma motar shi za a ba shi abubuwa ki ko biya ba mota bari mai mai ta ina zuwa ina zuwa abin a ciki da ki da ki ina zuwa eh to ai shi ne yanzu misali motar ta wannan musulmin ce allamin kafirai suka kwace da suka kwace mala ibrahim mai fatauci ne ya nemi izinin zai shiga ya kasuwanci ya shiga a cikin kayan da yake siye akwai motoci a cikin sai ya siyo da wannan motar yanzu mala ibrahim musulmi ne ya ji ya siyo kayan malam allamin musulmi mota ya zo da ita gari to yanzu da ya zo da ita gari za mu ce la malam ibrahim a ina ka samu motar ne ya ce wallahi a gari kaza na siya sai muka ce to ai motan allamin ce ganima suka ci suka gudu da shi mu fahimci zancen fa yanzu ba mun gane motan allamin bane amma shi ma Ibrahim aiki ya yi miliyan ɗaya yanzu mu yi hukunci allamin in kana so miyar mar da miliyan ɗayan shi ka karbi motan ka yanzu ya miyar da miliyan ɗayan nan ya karbi motan shi an cuci ma Ibrahim ba cuce shi ba allamin kuma kayan shi ya dawo hannun shi sai ya siyar kuma yadda yake so to sai aka ce hawa na biyu kafin mu gane motan nan na allamin ne Malam Ibrahim ɗan kasuwa ne har ya siyar miliyan biyu. Yanzu da ya siyar miliyan biyu na riban nawa ya ci? Yanzu riban miliyan miliyan ɗayan shi ta ya ci riban miliyan ɗaya. Kaddara da biya siyar ban an karɓa an bani na siyar miliyan biyu waye da wannan riban. Riban nawa miliyan ɗaya. Saboda haka yanzu wannan miliyan ɗayan zai bani.
Kuɗin sun yi talaf a wajena ɗin.
kamar na riga na kashe shi zai yi shi in ya je zai karba mota a wajen ka kai ka tsaya shi wancan wani in ka ji karban mota ai an zama ya zama an rusa ciniki ciniki ba za a rusa shi ba yanzu baka fahimci zancen ba motar farkon ba za a rusa ba za a rusa ba motar ba da ya siyo ka siyo ba har ka siyar ba yanzu cinikin nan ya tafi ai mota kan ta tafi to yanzu tunda mota ta tafi yanzu me ya tsakanin mu me ya tsakanin ku da shi sai mu ce ka siyo motar shi miliyan ɗaya kafin a karbi kayan shi a bashi ka siyar miliyan biyu nawa ka ci riba miliyan ɗaya mu ce miyar mar da riban shi miliyan ɗaya kai ko ka rike miliyan ɗayan ka kuɗin ka kaga ba a cuce ka ba ka ci riba ba kaga kamar an karɓi motar shi an bashi ne shi ya siyar ya siyar miliyan yawa shi ne ma'anar wannan awi za'i ka kana cewa ai karatun kaɗan ne kaga ka gara duk mai nan sai dauke ma'anar na gane to wannan abin da musulmi ko kafirin amana ya je ya siyo a garin kafirai ya zo da shi aka gane kayan musulmi ne ko kafirin amana shine hukuncin shi wannan sikiran da muka karanta to sai abu na biyu wal ahsan magana mafi kyau akwai maganganu da yawa amma maganan da ya zamo shine ahsan fil mafdi min liskin cikin abin da aka fanso daga barawo kaga wancan mun ce kafiran amana wannan kuma barawo ne ya saci kayan mutane sai wani ya je ya siyo wannan kayan a hannun barawon ko ya fansa ya ba wa barawon wani abu ya karbo wannan kayan to akhzuhu bil fida'i magana mafi kyau malamai sun yi maganganu amma magana mafi kyau shine me kayan zai karbi kayan shi amma bin fida'i da wannan kuɗin da wannan mutumin ya siya in dama fansowa ya yi ya ga motar ne a hannun barawo ya san barawo ne amma gaskiya a wannan gurin ba shi da daman ya kwaci motar nan motar nan za ta yi miliyan amma ko dubu hamsin ya bashi zai bar mara shi kenan ko duk gari mun riga mun san haka shi kenan sai ya samu shaidu wane wane kun ga motar alhaji wanan nan kun ganta a hannun wannan barawon kun ga yanzu ko dubu hamsin muka bashi zai karba saboda bari in bashi hamsin in karɓar mar sai ya bada hamsin ya karɓo ma motar ka to yanzu a nan za ka karɓi motar ka amma da wannan kuɗin shi da za ka miyar mar wannan magana mafi kyau ba zai mallaki mota ba shi tunda motan wani ne ya siyo a hannun barawo sannan kai kuma ba za a baka kyauta ba tunda fanso waye yawwa to amma a nan malamai sun yi ainihin bayanai a kai kafin a biya shi kuɗin da ya fansan nan sai mun duba mun gani wannan kuɗin kam in ba da shi ba ba shi da daman fanso wannan motar mun gane akwai wani lokaci wanda mutum yana da dama amma ya ce wai bari a yi isani wannan kan shi yawa isani kwarai kuwa wani lokaci gashi mutum haƙƙinsa ne za a zo yanzu kamar irin beli da sauransu gashi haƙƙinka ne amma ya ce ai ka san yanzu ba zai yiwu ba dole sai ka kawo wani abu an basu ka ga wannan ba dole bane shi mutumin yana da halin da zai kwato wannan abin ba tare da ya biya ko kobo ba amma wai dan isani ya ɗauki dubu ashirin ya basu ya karɓa to in ya kawo ba za a bashi ko kobo ba tunda wannan ai kawai wani abu yayi wanda baya bisa shari'a sannan kuma in ma in ba zai in ma cewa ba zai iya karba ba sai ya basu to abin da ya basu din shine abin da in ba da shi ba ba zai yi su bayar ba in ya ƙara shi ma wannan ƙarin ya rage na shi misali da shi ya ga motar alajuwa ne aka ce wayannan yaran fa ko dubu ɗari aka basu za su iya bada motar nan shi kuma ya haba a kyautata musu a ba su ɗari biyu kuma an tabbatar da ɗarin ma an baya za a karɓa wai shi ne babba ɗin na wannan abin da za a yi tunda kun ga su ma sun sha a ba su ɗari biyu to in an ba su kai an ka ɗarin za ka ba shi tunda a lokacin ɗari ma an bayar za a karɓo shi ya ƙara yawwa shi ne magana eh abin da ya ƙara abin da ya ƙara akan abin da dole sai an biya a karɓo to wannan ƙarin asarar shi ya samu ladan shi ma da ladan da lada ba ya gani amma ka ba barawo taimako ka ce za ka samu wani lada ka gane shi ne yake wal asanu fil mabdi min lisin akhzuhu bil fida duk wanda yanzu misali masu siyan kayan sata masu siyan kayan sata mutumin da ya sayi kayan sata da ya zo farko tukuna za mu duba mu gani siyan kayan satan nan da ya siya ya san na sata ne ko bai san na sata ba ne sai muka ce e ya san na sata ne ya siya da wani manufa ya siya sai aka ce ya siya ne da manufan ya mallaka yanzu a kwace kayan abawa mai shi a kore shi sa'an shi kenan ma ba ba ba ba ladabta shi ba a kore shi ai mai siyan kayan sata barawo ne ko amma bai san na sata bane ya siya wajen rashin sanin na satan ne ma shi ma akwai ja za mu ce nawa ya siya kuma nawa ake siyarwa abin da ake sayarwa miliyan guda ne sai wai kace dubu hamsin ko dubu ɗari kace amma wallahi ban san na sata bane ta ya ta ya in da wani gaskiya ne abin miliyan a siyar ma dubu ɗari kuma ba dalili ba dangin iya ba na baba ba wani taimako tsakanin su ba komai saboda haka sai an lura da wannan sannan abu na biyu ka san na sata ne ka siya amma ka siya ne dan ka miyar wa mai shi abin shi to anan za kan wannan network din na cewa miyar ma da abin da ka siya amma ka siya dan ka mallaka ne ko kuma ba za a baka ba yawwa duk mai siyan kayan sata ya san an kama abin ba ruwan mu da barawan kawai za mu kwace sa'an shi ɗaya ma an tabbatar da ba shi ya sato ba shine za a bar shi amma shi ya sato ka aika ga hannun shi zai ci أها وإن أسلم لمعاوض مي مدبر idan aka mika mudabbari mun san dai me mudabbari bawan da mai gidan shi yace in ya mutu ya yantu misali bawan ka ne sai ka ce tambar yace na am kace daga yanzu bari ma wani bushara me busharan ya kace mushi daga nan da aka ji ya ji an kwana kukan mutuwa ya mutu to shikenan ya yantu kaga wannan shine mudabbari kaga yana jiran mutuwar mai gida ya yantu to irin wannan bawa mudabbarin hukuncin sa daga yanzu zuwa kan mutuwar mai gidan shi yana nan a bawa amma kuma ba daman siyar da shi ko mai gida ya yanta shi ko mai gida ya mutu ya yantu to kaga ya fara jin ƙanshin yanci ko to ana nan ana nan kafirai da suka kawo hari sai suka kwashe har da wannan bawa mudabbarin suka gudu da shi da suka gudu musulmi da ya je sai ya siyo wannan bawa mudabbarin a hannun kafirai a matsayin bawa yana dawowa da shi garin musulmi zai muka ce wannan ai mudabbarin wane ne shi kuma ka'idar mudabbari mai gidan shi na mutuwa zai yantu ne to yanzu gashi ka siyo a matsayin bawa kana zuwa da shi sai ya tabbata mudabbari ne na wani yanzu a nan ma za mu ba wa wanin zaɓi in ka za kana buƙatan bawanka ka miyar mar da kuɗin da ya siya sai ka karɓi kayanka in ba ka buƙata kuma ka bar shi a hannun shi in ka bar shi a hannun shi ne wannan hukuncin wa in uslima li mu'awidin mudabbarun mudabbarin wane ne aka miƙa shi li mu'awidin ga wanda ya siyo haka ce ka miyar mara kuɗi ka ce me riba ta ni da yanzu nake ganin ma gaba ta ɗaya tana duniya ɗaya tana lahira ya je ya riƙe kaga ka miƙa marko wa nawahu da makawancin mudabbari kamar mutaqul ajali to ustufiyat khidmatuhu za a cire wannan kuɗin a hidimar sani yanzu misali ka siyo mudabbarin allamin ka zo da shi an tabbatar da mudabbarin shi ne aka ce ya miyar ma da kuɗin ka da ka siyo dubu ɗari biyu ya ce shi gaskiya ka riƙe to yanzu ka riƙe nan fa ba wannan har yanzu yana nan a mudabbarin shi har yanzu yana nan a mudabbarin shi dillan da ya ji mai gidan shi ya mutu ya intu to yanzu ya za ka yi kuɗin ka fita tun da mai gida ya ki biya to yanzu za ka cire kuɗin ka ne a hidiman shi daga yanzu a kan mutuwan mai gida yanzu kawai za ka sa shi ko ka ɗaura mara haraji kullum ya rika kawo kaza kuna lissafi kuna lissafi kuna lissafi in Allah ya taimaka ya biya ka kuɗin ka cif mai gida bai mutu ba sai ya koma wajen ainihin mai gidan shi ya koma kan ainihin asalin shi na farko to yanzu matsalan da yake faruwa bai gama biya ba mai gidan ya mutu ko bai gama biya ba lokacin yan tawon yayin mu takul ajali ne shi muke magana shine yace wa in uslimu li muawidin mudabbarun wa nawuhu usubiyar khidmatu ko za a cika za a cire wannan kudin a hidimarsa to tun sannan hal shin inda ake ainihin magana biyun yuttaba'u za a bi shi ne in a taka idan ya yantu yanzu misali yana biya yana biya dubu ɗari biyu ya biya dubu ɗari sai mai gida ya kwanta da mai rasu ko yana biya ya biya dubu ɗari sai lokacin yan tashi ya yi kaga ya yantu mai gida na mutuwa ya yantu lokacin yan tashi yana ya yantu yanzu gashi ya yantu bai gama biyan kuɗi ba mai gida ya rasu ya yantu to yanzu a nan wahal shin yuttabau bi samani za a bi shi ne in a taka idan ya yantu mai gidan ya mutu ko lokacin yayi za a bi shi ne bisaman da cikakken kuɗin zai biya gaba ɗaya kamar yadda in kun lura mun ce a baya idan aka kama ɗa wanda ba bawa ba aka shiga jeji da shi aka je aka ciwo ganima sai da yana gani sai da aka siyar da shi sannan aka gane ɗa ne ba bawa ba ba za a bautar da shi ba amma dole zai fanshi kanshi da wannan kuɗin da wanda ya siya ya siya mun karanta haka a baya ba to shi ma wannan in ya gidan ya mutu shi kenan iya abin da ka ci daga yanzu zuwa kafin mai gina ya mutu ka ci banza zai biya ka cikakken kuɗin ka ne wancan ya zama riba kenan au ko kuma bi ma bakiya abin da ya saura zai biya shine kaulani gane zancen ka siyo shi ka siyo shi dubu ɗari biyu ka zo mai gidan shi ya ce aka je ka rike bana bukata muka ce to cire dubu ɗari biyun ka a hankali kan mai gida ya mutu yanzu Allah ya ce wai ka cire dubu ɗari biyun ka ya koma hannun mai gidan shi to dubu ɗari kawai aka samu mai gida ya mutu mai gida kuma na mutuwa ya yantu to tun da ya yantu akwai sauran kuɗi zai biya to yanzu an zo biyan za a ce biya kuɗi dubu ɗari biyun ne gaba ɗaya wancan wanda ka ci ka ci banza a matsayin bawa ka ci ko kuma a'a yanzu ya biya ɗari kawai wannan ma bakiyan zai biya shi ne kaulani. Mun gane zancen? Yawwa in a taka bisamani ayyuta bau bisamani za a bi shi ya biya kuɗin ne au bi ma bakiya ko za a biya shi da abin da ya sauran wannan dubu ɗarin zai biya shi ne kaulani aka yi kauli.
Matsayin bashi ne ko a matsayin har yanzu shi bawa ne?
A matsayin bashi ne. A matsayin bashi ne. Ana bin shi ne ba wai ana bin wuyan shi ban ta kakare ba zai ba a siyar da shi ba yanzu ya yantu. Ya yantu a matsayin bashi. Aha mu tsaya nan? to dora ka dan muje masa gido dora ka dan muje masa gido kira na mu tsaya ko mu tafi kaji da tsawa sun ce a dai kanka yana ja eh me yasa suka